الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaban bayani a cikin muktasar na sai imam muslim talifin alhafiz zaki din abdulazim ibn al-qawi al-mudiri yau muna sha tara ga watan aljumada al-akhira ko aljumada saniya jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a darasin da ya gabata mun zo karshen kitabu aljanais littafin ne bayani game da hukunce-hukunce na mamaci sha Allah ya zamu tashi littafi na goma a cikin jerin littafan da ya kawo a cikin wannan muktasar shine kitabu az-zakat kitabin da zai bayani game da hukuncin zakka zakka ita ce rukuni na uku daga cikin arka na islam bayan kalimatai shahada kalimatu tawhid ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sanan mutum ba a shiga musulunci sai tare da furta wannan kalmar sanan da ita da yadda da ita a cikin zuciyar shi rukuni na biyu shine asala ikamu asala sai da zakka eh ba sai da sallah ba da ta tare da rukunanta da sharuɗanta da wajibanta da mustahabbanta game da dai shari'a ta yi bayani sai rukuni na uku wanda shine darasin ne darasin mu ne shine kitabu az-zakka kitabun zai bayani game da hukunce-hukunce na zakka zaka ba ta wada ba kowa da kowa ba tana da sharuɗa idan kana da kallon musulmi amma ba wajibi bane ka yadda zakka ba saboda sharuɗan yadda zakka ba su cika ba gare ka ba ko da kana da wani nau'i na dukiya kusan ya kasance ka cika sharuɗa a lokacin nan ta waje ba a kanka asalin arzaka a luga ana nufin annama wa taharatu annama ci gaba ko bunƙasa wani abu dinga ƙaruwa yana bunƙasa shine asalin azzaka wa taharatu ko sarki zakkahu bi ma'ana taharahu tazkiyatul rijal bi ma'ana ha tatihiru tatihiru saboda ka zakka asalin luga shi ne wannan asalin sunanta to a shari'a ma an yi amfani da wannan kalma ta zakka a shari'a saboda tana zama tsarki ne ga dukiya kuma tana zama dalili na karuwar dukiya wadda ake hidda mata wannan haƙƙi wanda allah ya wajabta a kanta kamar yadda suke zama tsarki ne ga ma'abucin hidda ta tana tsarkake shi daga azabar Allah saboda mutumin da ya kasance ya taskance dukiya wanda ya wata ba yadda zakka ba yadda zakka ba kamar da za mu gani a hadisan da za mu zo karkashin wannan babi yana haɗuwa da wushin Allah kuma tun nan duniya idan Allah yana nufin shi da alheri اقترب wani mutumin da ke صلاة saba العشاء haka mai hukuma tun nan duniya alama ana nufin shi da alheri wanda ba a nufin shi da alheri sai a kame ya ta sama Allah kuma ya ta jin daɗi sai in kiyama ta yi Allah ya kama shi da zunuban shi baki da a nan duniya sai Allah ya sallada wata musiba a cikin dukiyar shi alamar kenan ma Allah yana san shi inda ya ki ba da zakka saboda ya dawo ya gyara saboda tana zama dalili na abin nan tsarkin dukiya kamar haka tana zama dalili na kukuta da tsarki ga ma'abucin zakka wanda yake yin daga wani wuri kitabun sadaka ta ake cewa saboda zakka ana kiranta da sunan sadaka sadaka ta karkasu da kwai sadaka ta wajibi kamar ita zakka da kwai sadaka ta da zawuyi wanda yake ba zakka ba ne domin sadaka ce ta jin daɗin rai mutum ya ga dama sai ya da binin ba wajauta mashi ba da kwai zakatul fitr zakatu alfitr zakka wadda ake yi da bayan azumi wajen magana abin ita ana yi mata itilakin sadaka sadakatul fitr ko sadakatul tatawo ko ko as-sadaqa sadakatul wajib kitabun sadaka ana yi kiran kitabun sadaka ana nufin zakka Mm, amma ita abin da tatawuyi malamai ba su dinga ba su itilakin zakka gare ta sai da ce sadakatul tatawo amma wajen zaka ta abin ta kono ana kiran ta zakatul fitr ko ko sadakatul fitr ko ko wannan zakka da wajibi ana kiran ta as-sadaqa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ana kiran ta sadaqa sadaqa ce wajibi ma'anar sadaqa bi ma'ana at-tasdiq at-tasdiq duk mutumin da ke sadaka alama ya gaskata abinan imanin shi ana gaskata imanin shi tasdiku imani inda in bai yarda ba da umarnin Allah ya kasance ya yarda da shi ba zai iya daukar duke shi bai bada ba wannan alama ce da ke nuna cewa ya gaskata min at-tasdiq as-sadaqatu min at-tasdiq wasu suka ce a as-sadaqa wa dalili ne akan imanin shi kamar da zuwa isin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqatu burhan sadaka dalili ne ta imanin ma'abucinta wanda bai yi imani ba ba zai yi sadaka ba eh sai ya rike dukiyar shi ba zai ciyar da ita ba babu wujubu zakka wannan babu na farko zai bayani akan cewa zakka wajibi ne eh wajibi ne a cikin littafin Allah wajibi ne a sunan manzon Allah sai ya zo ijma'an malamai sun yi bayani akan wajibin zakka daga cikin hadisai wanda ke bayani akan zakka hadisi na farko an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma anna mu'adhan qala mu'adh bin jabal al-ansari ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ila Yaman da zuwa kasar Yaman faƙala innaka ta'ati qauman min ahli alkitab za Allah dai tura sai ce mashi mutane mutanen za ka je a wajen su mutane ne waɗanda yake ahli alkitab ne da ma suna da addini kenan mabiya wani addini ahli alkitab ne kenan nasara ne za ka je ka tadda mutane da suke suna ibada ta musaranci fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah in ka je ka kira su da farkon da'awa in ka ji ba fada mutum kake da yaki ba sai ka buro mashi da addini idan ya karba fa lillahi da hamdu ya zama yana da haƙƙi kamar da haƙƙin kamar da kowane musulmi yake da haƙƙi baya da bambanci da wanda ya kasance ya taso a cikin musulunci inda ya rike musulunci da kyau kenan ka fito musu da cewa Allah ilaha illallah wa anni rasulullah da cewa muhammadin rasulullah fa yanzu kuma za a hukar zalika idan suka yi maka biyayya suka yi furucin da cewa la ilaha illallah muhammadin rasulullah fa alimu annallahu ta'ala alaihi wa khamsa salawatin mataki na biyu ba a maganar ibada tukuna sai a gida ta girma yawwa sai sun yarda da cewa Allah shi ne mahalicin shi kada ya cancanci a bauta ta mai bautar nan yaya za su yin ta kamar yadda manzo Allah ta ta ya karanta da shi ne ma'anar Muhammad Rasulullah manzo Allah Muhammad shi ne Allah ya aiko domin ya karanta da yadda za a ibada ta lokacin nan in sun yarda da wannan sun furta sun yi akida a cikin zukatansu sai maganar aiki ya yi sun yarda da na amalu wa amilu salihati za a fara gabatar da amilu gabanin a kawo imani fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ina akida sai ta samu zama sannan ake maganar aiki raka duk mutum da yake ba da aƙida ta farko ko da ya yi aiki aikin shi na banza ne yana daga cikin sharaɗin karɓar aiki ya kasance musulunci ya gabace shi mutum inda zai kasance kafiri ne ya ta ayyuka na musulunci to gobe a kiyama zai kasa kama kowannan abin da ba a an sha rabbi allah wa ta tambayi mafi alasarin wani mutum wanda yake karimi ne abdullahi bin judu'an ta ce manzo allah salatu ma gobe ranar alkiyama abin ya ce a'a ina bai cika sharadi ba fa inda wulan zara ce bai taba cewa Allah ya gafarta mashi gurbin shi ana bai musulunta ba bai musulunta ba saboda ya bar sharadi saboda haka sai musulunci ya ne sannan ake magana aiki fa alimu anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu fi fuqara'ihim zakkan nan sai ka zana da su Allah ya farlanta musu zakka kara sadakatan na aka ce ana nufin zakka Allah ya farlanta zakka a kansu to fadu min ya yi zakka ana karɓar da daga masu wadata mawadaci daga cikin musulmai shine zakka take hawa a kan shi a cikin nau'in dukiyar da aka yi da cewa da kwai zakka a kanta inda aka yi wani matsayi fatarar da fi fukara da yin sai a mayar da ita a wajen talakawa na wannan wurin da aka karfi zarkai sai sun wadatu sauraka ba a karba ba a yadda zarka mawadatan nan maradi ba su yi da zarka su ce su tura ta ya mai ko su tura ta zangar a yawwa inda a inda suke a nan suke yadda zarka su ba da ta ana bara ta ga mabukata wannan yana daga cikin hikimar sha'anta zarka a taimaka ma mabukata amma ba ita kadai ba ce hikimar ba idan muka karanta cikin bara'a inna musadaka ta fukara wal masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil wannan sune asnaf az-zamaniya wanda ake ba zakka kashi na ba talaka ba ne kadai ba ba saboda talaka kadai aka shara'anta zarka ba suna daga cikin waɗanda ake ba fukara da masaki nan ya kawo lafazin fukara a can aya ta nuna cewa da kwai masaki su ma ana ba su zarka amma nauyi fukara ihim na wannan wurin bayan mata uka zalika dai su maka biyayya suka yi hidda zakkarsu suka bada ta ga talakawa faliyaka wa kara'in amwali wajen karbar zakka yana daga cikin dukiyar da ake karbar zakka a cikinta dabbobi anan sai bayanin nau'in dukiyar da ake karbar zakka ranar wanda ke da dabbobi ko da baya da kudi ganiyin ne mawadaci yana daga cikin arniya wanda ake karbar zakka a wajensu dabbobin nan hadisan manzo Allah za su yi bayanin nau'in dabbobin da ake karɓar zakka a wajen su wanda za mu gan su insha Allah a cikin hadisan da za su zo ne shi sa'i wanda ake turawa da je ya karɓo zakka wanda yake ana tura sa'i ne mafi yawa a wajen zakka ta dabbobi to manzo Allah ya mashi kashe ya ce iyaka na yi maka kashe ni wa kara ima amuwa da ka ɗauki dabbobinsu mafi nagarta asalin sa'in idan ya je zai je za a kai shi garken dabbobi dabbobin da sun isa zarga sai a yi lissahi in aka yi lissahi to kamata ya ma'a mutum dukiya sai ya ba shi dama sai ya sai ya sai ya dauka daga cikin dukiyar shi ba sai ya zaba ba sai ba sai ya zaba ya ba shi ba amma shi ma zama adali kada ya ce kuma shi ya duba duk wacce ɗaya daga cikin abin nan dabbobin ya ce ta za ya dauka in ya haka bai abin nan ba sai ya duba matsakaita sai ya dauka daga cikinsu wannan shi ne adalci ba zai dauki koma baya ba a cikin dabbobi da wanda suke koma baya wanda ba su da mai ko kuma su rashin lahiya da koren da suke su ne manya da koren da suke su ne matsakaita sai duba daga cikin matsakaita sai ya dauka wata ida a watan mazulo wanda aka dauka mashi dabbobin shi mafi nagarta daga cikin dabbobin shi kamar an zalunce shi ba mara adalci ba to a ji tsoron kai ya yi addu'a da in yi addu'a ta an zalunce shi to Allah zai karba fa inna hu laysa bainaha wa bainal lahi azza wa jalla hijabun ba sha maki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da karbawa Allah Allah yana karba da an yi ta da Allah ya karba ta saboda ka azzalimi da yayi addu'a ga wanda ya zalunce shi kai sai Allah ya karba wannan addu'a ne matsalar da su ita ce da autar mazlum ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta ba sai zalunci irin wannan duka nau'in zalunci saura ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta inna halisa inna hulai sa bai na hawa bai da laye azza wa jalla hijabun babu ma fihi zakatu min al-amwali al-ayn wal harth wal mashiya bayan ya kawo nan abubuwan ke da zaka a cikinsu fara da aini hannun kada wannan kudade guda biyu asalin kudaden da ake yi da musu zaka wanda ake amfani da su can su ne azhar wa fidda suna ake kira hannun kada azhar wa fidda asalin su wanda aka buga ya zama kuɗi da wanda ma ba a buga ba daga nauyi ne mifkar shi yasa addina wani lokaci ma mifkar ake kiran shi awwa sauraka awo ne nauyi ne in ya kai mifkar na zakka shi kenan ya kai misali sai a hidda sai a hidda mashi wannan zakka yau da yake ba kowane ake amfani da azahar wa fidda ba sai umla kudaden wuri na takarda wanda ya kira kiman da su da dinariya da yawa da an ba ba ma kiman da su da arzika da wata ya kiman da su da dinari da da ya yi da ta ce warhar amfanin gona amfanin gona ɗalibai sun yi sabani da wanda suka ji a kan cewa kowane amfani ne ba ganye ba ne ba duk wani abu da ya yi tona wanda za a shukawa ya ba da iya wajen da akan cewa da bai zarga a cikin shi amma dai jumhur sai akan wannan ba sai wanda nasi ya zo akan shi ko wanda aka yi kiyasi akan nasi walmashiya da kwai dabbobi da kwai dabbobi su ma ana ba da zarga gare su wannan su ne abin nan nau'i na dukiyar da ake yi da zarga a ciki bai kawo da tijara ba saboda sabani wasu na ganin da tijara babu zakka a cikinta kamar dawo albahiri yana ganin dukiya ce ke gare kana kasuwanci shi a wajen shi tunda ba zana da cikin abin da zakka babu zakka a ciki amma jumhur sun ta akan cewa mutum da ke da dukiya yana kasuwanci ga kaddara nan bai sai da wanda ba ta abin nan nashi da shi wannan lokaci ya yi zai yi da lokaci wanda zai yi dama da dukiyar nan tashi zarka inda aka ce babu zarka a abin nan sai kasance kenan ba abin nan wayan da aka shara'anta zarka saboda su ba za su ba a da shi ba na rikin da shi mawadaci أنا حديث ابن الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أو ستين yanzu ana kira da wace laifin fi hannun babu a cikin kwayar abinci kamar gero ko kodawa ko abinci ne nan abubuwan da ake abin nan ko masara da sauransu wala tamrin a wata riwaya wala samarin na ka ce tamr ya tsaya a kan dabino kadai yawwa na ka ce samar to dabino yana shiga ciki sauran 'ya'yan itace suna shiga kamar inabi da sauran sadakatun babu zakka zakatun da ya fanta da aukar kawai da ya zo a rinko su suna shi sa'a a wani da ke mawai shi ne kiya kiya tattu kiya da kiya na wucin kiya da yi uku da sai mutum ya samu amfani na kwayar abinci ko ko na ɗaki ce wanda aka auna shi zai kai tiya ɗari uku a lokacin nan ne ya waje ba ya yi zarka amma wanda ya tiya ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin wannan babu zarka a kan shi ya zo auna a cikin sai dai ya niyyar ya sadaka ya taimaka to wanda yana iya diba gwalgwadon abin da ya yi ƙarfi sai ya sadaka da shi sai Allah ya sa mashi albarka a cikin abin da ya samu amma ne zakka ta wajibi wanda bai kai adadin wannan ba ba ya zakka ta zakkar abin nan zakkar abinci na yayin itace ko na kwayar abinci ita tana da misali misali da shi ne ta kai wannan yawan amma ba ta da sharadin cewa sai shekara ta zagaye ba ta da wannan sharadin in mutum yana yin ana yin kaka biyu kamar masu noman lambu misali wanda zai sa alkama a wadama ya kasance cikin shekara sau biyu yake yake abin da yake girki yake girbi ko ko masara ko dawa ko sauransu ko da gero in yayi in aka sanya shi aka dinga ba shi ruwa in yayi sau biyu a ɗebe shi abin nan da duk lokacin da aka yi hasad aka yi girbi ya kai nisabi to sai an hida mashi zakka sabanin na kadami da abinan almashiya sabanin kudi da su abinan dabbobi shi ya ji ba abinan amfanin abinan ba da shirin cewa sai abinan wahala alaihi da haure shi ba sai za a sai shekara ta zagaye ba da an yi girbi shi kenan in ya kai wannan nisabi shi kenan sai a hida sai a ba da zakka Wani salam. Ya. To, haya da kwan labarai shi hanyar da mutu da kamo za a yi saboda ba ba ba hutu ba ne ba ba abinci ba ne ba wanda za a abin nan ba ana fahimta kenan na kasuwa ne yawwa sai a cikin kudin ne da yake zarga sun shekara ba kamar gero wajen da dawa da abin nan ko wanda asalin su abinci ne kuma suna karba a aji su yawwa a yayin da suna karba ajewa to ita ba abinci ba ce ba ha? yadda na ta wasu ce ana kudu da ita amma dai ba ya ta koma kamar da wani yuri ko da yana yawa ta kasance haka ba a yawa ta kasance haka lafi da halin wanda ya kamfe ya damu ya zaga ba ka ce mashi nisa za a yi damu wanda ya ce kuma shi abin nan duka da ni a waje na ba ma inda wanda ba wanda ya yi riko da shi shi ke da kwai ba abin da ke fatawa a yadda mu ya zarga suna suna ana haka da sai a je a yadda mu to shi ke wanda ya kuma kawai inda dan kasuwa ne cikin kuɗin da abin nan shi ma ba a ce mashi abin nan na wallahu a'lam na assalamu alaikum idan ma da idan mutum ya zama to dan kasuwa ne ko kuma yana da wata dukiya da yake hidda mazarka a wajen yin ita kamar ayatun mun dauka za a sata cikin urudin tijara kenan ba ita in misali yanzu kaka ya kamar yanzu an riga da an gami komi to shi kuma cikin azumi yake hidda misali yake hidda zakai kenan a lokacin zai gami da ita da sa'in da duka ya hidda a lokacin ita ba zai aje ta ba a matsayin cewa ita sai hala halayya hawan yau ba zai aje ta ba in ya kasance a cikin azumi ne yake yadda ma yake yadda zakka na yawa yanan da ma kuma yana da wata dukiya ta kahin yayi wannan noman abin nan kudin da ke hannun shi na wannan abin nan na wanda ke hannun shi dai Mm.
da kaddara tashi baki daya na in aka kiyasta su ba su sauka daga nisabi na zakka ba in sun sauka da kuma wannan wani sabon lissafi ne za a bunga amma in ba su sauka ba ya kasance ya samu wannan amfani na haya sai a yi lissafin kimanta da kudin da ke hannun shi sai ya sai ya yi da musu zakka na ya ba sharadin cewa sai ta sai ta shekara yau
na ka wanda ke ganin da hidda mata ne kai sai tana daga cikin wannan abin nan wannan sai ya lissafi kuma sai ya hidda mata haka Eh, Allah ba shi yana da kuɗi na hannu da abin da lokacin yadda zakka shi ta yi sai ya hidda zakka sai ya hidda zakka ta wancan kuɗi wanda yake abin nan wallahu a'lam don sa amma mutum yana da shawo hmm to kama akwai kayan da kuma ya so su shi kaya hamsin hamsin na'am kan wajen sau hmm yanzu ne ya tashi iya sawa da kuɗin da ke da hannun ya shekara hamsin zai iya sa ko ku shekara misali sittin da yake sai da su a wajen da yanda yake sai da su Hmm, kima yanda yake sai da su Hmm, tunda da yake sai da ya ɗan riba yake dai sauwo su riba yake abin nan ko yawa yanda zai sai da su sai ya kiyar sa gurgurda yanda yake ganin zai sai da su in yana sai da misali yan kasuwa ya suna da abin nan misali yana sai da wa wannan abin da ya sau jika hamsin yana ya sai da shi hamsin da biyar yana ya sai da shi har sittin ko yawwa karamin dai karamin farashin shi za a dauka da zai dauki babban farashin ba ba a maki wata rana abin jika hamsin ma har saba'in Mm, tun da wani lokaci ana iya abin jika hamsin nan in ka sai a ce ba da jika tamanin in baka iya tayi ba zai ka ce saba'in da biyar shi ko ai ba a ce maka a na rage maka ba da kaza Eh, yawwa Eh, karamin farashi yawwa riba da yawwa kankanin riba wadda za a abin ita ya kamata ya sanya Eh, amma ba zai sa asalin ita yadda ya sauka na ba sa hmm
farashin da ake sai da shi da ɗaukar sai shi da ya dauka in ya kasance sananne ne kowa ya san farashin shi to ai ba ba wani abin nan wanda ke yi wa shi tara gada daga cikin farashin ko da wannan ba wani ta ba ba ma cikin shi sai a dauki abin nan da ya shi wala fi ma dole sauke zaure sadaka babu zakka a cikin rakumin da bai kai biyar ba zaure ana nufin ibil ko bahir zakka tana farawa ne da rakumi biyar sai dai ba da jinsin rakuma ake fara ba sha ta ake ba da mutum da ke da rakumi biyar zakka ta hau karshe Eh, sai dai bai ba da rakumi Eh, zai ci gaba da ba da abin nan akuya ko tinkiya duk lokacin da biyar suka karu yana da biyar sai suka kai goma yanzu sai ba da tinkiya biyu ko akuya biyu hannun da kwai aukas wax wannan dabbobi su kadai suka samu wannan tsakanin biyar hanyar zuwa tara ba ba ya da kari gudan nan dai ita za a bada sai lokacin da suka kai goma a lokacin da sai ya bada tinkiya biyu ko akuya guda biyu kaga sabanin kudi ko amfanin gona eh, su bayan an samu nisabi to abin da ya hau akan nisabi to in aka zo da ko sai an raba an tare da shi yawwa yanzu idan mutum yana da kudi sun kai nisabi sai jika guda ta hau sama wannan jika ita ma sai ya raba ta gida arba'in sai ya ba da an abinan din zakka haka na wanda ga shi abincin shi na zakka ya kai tiya ɗari uku sai tiya biyar ta hawo sama to shi ma wata ma wannan tiya biyar sai ya raba ta gida goma in mai ba da ushiri in mai ba da niskul ushir ne sai ya raba ta gida ashirin rabin tiya kenan ko sai ya ba da rabin tiya su ba su da alfas amma shi su dabbobi suna da abin da yawwa su suna da abin da tsakanin wannan farillar da wannan farillar to wannan abin ana ɗauke ma ma'abucin zaka shi ba sai ya ba da daga inda suka kai raƙuma 25 ta lokacin da ake fara ba da zakka ta jinsin raƙuma sai a ba da ɗauki raƙumi sai a ba da amma har lokacin da za su kai 20 wannan ƙananan dabbobi ake ba da ba da akuya ko a ba da kinki har ya zuwa 24 ina maza a ce za su yi ma nuna hamsin zaujin raƙumin da bai kai biyar ba ba da zakka yana da kuma ne uku hahudu wani babu zakka da su wala kima nuna kamsi a wakiya sadaka babu zakka a cikin kungiyar da bata kai ba abin da biyar ba kungiyar ana cewa a wakin tare da kawo ya'un ko kuta da abufinta wannan ya'un shaddada wannan hawakiya ukiya tana jirga ukiya ya arba'una dirham dirhamin arba'in ukiya guda ana nufin dirhamin arba'in kenan dirhami da ribi yana da dirhami da mutum ba zai zarka ba dawa a kan shi sai ya mallaki dirhami da ribi wanda ke dirhamin nan da ribi yana da kimar dinari ishirin hadisan da suka zo a kan bayanin zarka wadda suka ambaci dirhami su suka yi inganci amma hadisai wanda ke bayani akan zinari wasu malamai suna ganin ma cewa ishirina dinaran da wanda ke ganin babu hadisi ingantacce wanda ya zo da wannan bayanin sai dai ijimari na malamai ya kula a kan cewa idan dinari ya kai abin da 20 shekara da abin da za a ba da abin to da ba samu hadisi cikin sahihu imam bukhari ko muslim ko wanda ma ake ganin abin nan ne ba wanda ya tabbatar da zakka ta dinari sai dai ijma'in malamai ya kula akan haka to da duk mutum da ke da dinari da ni ganin dinari 20 ya shekara a hannun shi da taba rikewa ba da zakata waje ba a kan shi wala wa'ala babu ma fi al-ushru aw nisfu al-ushr abinda ake ba da ushri a kan shi ko ko nisfu al-ushr wannan ana ana magana akan wanda ake shayarwa na'am عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سكت الأنهار a cikin gona ko lambu wanda kogi ya shayar da shi lambun da aka yi shi dabda da kogi wanda ke rawar neman nan ta wannan kogin da ke shayar da shi ko wannan koramin ana bai wahala ta shayarwa walgaimu da wanda ruwan sama ya shayar da shi al'ashur wannan za a ba da ashirin ashirin al'ashur nan jam'ul ashir ne wannan daga kashi ɗaya cikin goma ake ba da ana ba da kashi ɗaya cikin goma ba fi ma su iya bisaniyati nisful ashir wanda aka shayar da shi binna da hati asawari shine dabbobi kamar rakuma ko shanu wanda ake amfani da su wajen shayarwa to su wannan kamar dogon rani da ake wanda an ɗauke ruwa ba abin da ko mutum ba cikin wadama ba ne inda lema wajen wajen tabe inda ruwa sun zo sun kwanta wanda yake an ka shuka abu har ya kai ba za a wahalar ba shi ruwa ba idan wannan ne to wannan shi yana nan akan hukuncin cewa shiri amma wanda mutum yake wahala ta hanyar shayarwa ko ya shayar da dabbobi ko ko ya shayar da hannun shi wanda daga an rage mashi sai ba da tasku da wasu sai ba da ɗaya cikin ishirin ɗaya cikin ishirin asalin zakka da kwai ba da wasu malamai suna ambata da kwai humus wani ina na ake ba da humus ya cikin rikabi rikazi al-khums rikazi shi ne turbanan jahiliya turbude na jahiliya tsohon gari inda ke da kowai wurin da mutane suka zauna da suka zauna ko allah ya halakar da su ko ko aka tashi aka bar gari ya zama tsohon gari sai kowai shi ba kowa zaune cikin gari amma inda kwai mutane cikin gari wannan ba a kira shi rikazi sai zai kasance wannan cutuwa ce domin ka yi shi ke kayi cikiyar mai shi amma yin wannan wanda ana ganin ma'abucin shi ya halaka babu shi irin wannan ta sami sai gaba da sai gaba da hukunci ko da yake wasu malamai suna ganin shi rikas bai kamata ma a sanya cikin babin zakka ba suna ganin ya kusa da bai ya yi kusa da bayu kamar da ake ba da kumusi ga bayu suna ganin can ya kamata a kai shi da bai kamata a sa shi bangaren bangaren zakka ba wasu malamai kuma suna ganin shi zakka ne to na biyu shi ne oshiri sai na su da oshir wannan duk a cikin amfanin gona sannan sai na kwanar oshir wannan a cikin kuɗi ta yake da mataki-mataki ne da kwan da za a yi da humusi na ɗauki da kari abinan zakka ne ake bada wanda za a bada ushiri wanda za a bada kashi ɗaya cikin biyar da wanda za a bada kashi ɗaya cikin goma da wanda za a bada kashi ɗaya cikin ishirin da wanda za a bada kashi ɗaya cikin arba'in shi ne wannan kuɗi na abin wanda ke hannun mutane wafi ma suke bisani ya shi ne muka ce dabbobi na shayarwa wanda za a ba da wasu da mashi saboda a rage mashi da wani yadda ya babu la zakata ala muslimin fi abdihi wala fi farasi babu zakka akan musulmi fi abdihi a bawan shi wala fi farasi haka nan a cikin dokin shi wannan ita ce magana tabbatar da wanda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi tabbatar da ita kamar da zuwa hadisin habibu da annar su zata makara laisa alal muslim fi abdihi wa la fi farasihi sadaka babu zakka akan musulmi fi abdihi a bawo shi kuma yana da bayi bayan da suke masu hidima na kenya wanda ke mashi hidima kawai wanda ke istimalinsu ba kamanci yake da su yana da ba ya kai goma amma duk hidima suke mashi bayan shi wanda ba a cewa ya yi da masu zarka duk da yake ba wa dukiya ne wala fi farasi ko ko a doki doki ba a da zarka idan mutum yana da dokin da ya kai dari shi ma dukiya ne ko amma babu zarka a cikin shi ta wajen abdihi da kwallon bazin da yanzu illa sadakatul fitr sai zakar koyo wannan kana da bawa kamar yadda ya kai da zakka a kanka to za ka yadda mashi zakka bawa amma sharɗin ya zama musulmi ne bawa ne musulmi yana azumi sai a yadda mashi zakka kamar da ka yadda ma ɗayanka ka yadda ma mataikunka ka yadda ma kanka amma doki da sauransu ba su da zakka a kan abin na hawa ba wanda ake amfani da su amma na kasuwanci ne na aka zo maganar wani da tijara in na kasuwanci ne jumhur sun yi istidlali da wannan hadisin kan cewa mutumin da yake da dukiya na kasuwanci wanda zai iya mata zaka kaga bawa ya halitta a sai da shi doki ya halitta a sai da shi da dukkan su in kai kasuwancin su za ka hidda musu zakka sai a hidda musu zakka in ya kasance na kasuwanci babu fi takdimin sadaqati wa man'iha wannan babu zai bayani akan ba da zakka da hana ta ana bi hurairah radiyallahu anhu qala فعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على السلامة عمر بن الخطاب من زعل السلامة يا تولى نسائي فجيء أمسو زكاة فقيل منع ابن جميل تأتي من زعل السلامة ابن جميل والمتنين صحاب من زعل السلامة أنا يا شهاد سنة ابن جميل suna da sun kawo sabari a cikin sunan shi ko abdullahi ko husaini وخالد ابن الوليد خالد ابن الوليد مشهور صحابي رضي الله صلى الله عليه وسلم والعباس ده العباس أبي رضي الله صلى الله عليه وسلم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ya zo ya ce wa'annan guda uku manzo Allah sallallahu alaihi sun kisba da zakka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yankin ibn jabir wasu malamai suka ce zakkar da suka kisba da ba zakka bace ta ta wajibi ba suka ce zakatu ta tawuri ce saboda ba a yiwa sabon manzala sallallahu a ce sun ki ba da zakka suna ganin kamar wannan aibi ne a danganta sabon manzala sallallahu da rishin ba da zakka na sai dai siyakin wannan hadisi yana nuni akan cewa a zakkar dai ce waccan ta wajibi ita dai ce suka abin nan ita ce dai ba su bada ba manzo Allah ya ce ma an take mu ibn jamil shi ibn jamil ba wani abu yake kyama ba illa an kana ai ma ya karamu illa an kana fakiran fa awana mullah da a can wato talaka ne fa abna mullah sai Allah ya wadatar da shi da a can baya talaka ne shi ba abu na Allah sai Allah ya wadatar da shi to wannan abin kai wa yake abin ma yin take Imam al-Albani a cikin tarihi shi na abin da yace ya'ani ma yudin ba abin da ya kusatar da Ibn Jabi daga bada zakka ala talib sadaka akan mai neman zakka shi ne Ibn Khattab ya kusata bai bashi ba illa kufrana hadhihi al-ni'ma face ni'mar da Allah ya mishi da yana talaka Allah ya wadatar da shi kamar da Allah shi ke wadatar da kowane talaka to da Allah ya wadatar da shi kaga Allah ya mashi ni'ima ko kamata ya gode ma Allah a wannan ni'ima to sai ya mutunci illa kufrana hadhihi al-ni'ma wa hiya annahu kana fakiran da can mabukaci ne ba abu namun lafi allah ya wadatar da shi da yadda allah da san shi wa hazi ilaitar bimanin hatin hannun zakati wannan magana ta manzana ta ba tana ne wadatar ta tashiya hannun zakka ba kawai ma'amu lamani a aslan ta yakunu al-muradu bihi al-mubaraga sauraka sai aka gane Allah ma ne a asali asalin babu abin da ya hana shi ba da zakka yadda aka wannan mubalaga fauli ma Allah ma ne a aslan fa yakun muradu bihi al mubalaga kai ba matuƙa ne ala hadda kaulin sha'ir kamar yadda abin na bugatar zubiyani wani sha'irin yake cewa ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بإن فلول من جراح الكتائب shine abin ta'akidu nan ta'akidul madhi ne bima yashbihu azzam yace wala aiba fihi babu wani aibi tare da su gaira annasu fa sai dai abin takobansu bihinna hululun sun gungunce ana sun kankare bakinsu ya ya abinne ya ya lalace min kira'un alkata saboda tsaran tawaga ta makiya ma'ana su abin gani gwara zane gwara zane su wanda yake saboda kasance su kasancewar su sadaukai ma'ana abin nan takobbansu na yaƙi in ka ji za ka tada su duk sun abin nan duk da kayansu da abin nan sun kakkare saboda saran makiya wannan aibi ne ba aibi ba ne ba yabo ne ma'ana ana cin an kai matuka akan cewa su ba su da aibi in kawo suna da wani aibi to aibin bai wuce ba cewa su sadaukai kasancewa mutum zama sadauki ne ai ba aibi bane ba ko inda kwai aibi ma'ana yana sai nuna cewa sun kai matuka a wajen cewa ba su da aibi in ko suna da aibi bai wuce a ce su sadaukai bane ba yawwa to shi ma wannan ana nufin wato nan a ciki ma yanta ibnu jamilin illa an kana fakirin fa abnahullah nan ma yantakin illa an kana fakiran fa abnahullah ta'kid ma zani ha ma yantakin illa an kana fakiran fa abnahullah hmm ma yankin nake son cewa ba ma yankin ba intikami wani yana da wata ma'ana daban yau ma yanke ma ya karahu koko ma ya hudu illa an kana fakiran ba ga namun lamu nan ta'akidu azam bima ya shibihu almada yawwa bima ya shibihu almada sabanin wancan ne ko yawwa sabanin wani ana yi ta'akidin almadu bima ya shibihu zam kamar da makaranta can ana iya ta'kidin zammu bima yashbihu almada amma hakikanin shi ba haka nan bane ba kamar da yake cewa wani mawaki cewa la aiba fi yoruba illa anna dinahum fa yace wa kadini nasara la kadini muhammadin wanda yake wannan wata kabila ce ya soka kaga bai abin nan yana zan cewa wannan menene shi in mun dauke shi almadi bima yushbihu zam wanda aka nuna addini suka kama addinin nasara aka ga yawa an abin nan nasu la aiba fi la aiba fi yoruba illa anna dinahum kadinin nasara la kadini muhammad wannan yana daga cikin nau'in balaga a bangaren ilmul bayan ana kawo ana yin akidin madahu bima yushbihu zam ko da akidin zam bima yushbihu almadar ma'ana ana nuna ya kai matuka wajen rashin kyautatawa bai kamata wanda yana mabukaci allah ya wadatar da shi kamata ya gode mai imar allah kai ya budurce mata kamar yadda shi ibn jamil ya yi wa amma kare fa innahu yuzlimuna khalidan ha fa innakum Allah ta ce cewa amma kare amma shi khalidun wani fa innakum hakika ku tazlimuna khalidan kuna zalunta shi kuna cewa ya ta ba da zakka kadiri da wasu adara abu a ta da kufi sabilillah Khalid bin Walid ya yi hamsu ya yi waka abinan wakati na adara abu sirken shi na yaki wa a ta da da kayan yaki kayan yaki na ana nufin makamai na yaki wanda ke haɗa kofi suna shiga ciki da dabbobi da takubbai da mashina da sauransu fi sabilin layi ya yi kuma nasu fi sabilin layi to wanda ya aikata aikin da bai zama wajibi a kan shi ba ya ana abin nan shi ne imamu albani ce aita sifuna hu bi sifati manyan na zaka kuna siffanta khalidin walid cewa yana hana zaka ma annabu kar auqaba amwa da fi sabilillah ya yi wa kafa da duke shi fi sabi lillahi abin da wannan hadisi yake ne an na man balaga bin takabun wanda saboda jin tsoron Allah wanda ke son saboda kusata zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ila da harbi ya zuwa wannan matsayin ne ya dauki dukiyar shi ya yi wa nata ya ba'udu kullal ba'udu ya nisanta dukkan nisanta aminta ne aminta da ya ma a wata bawular alai nuna zakati ba zai yi ba a bayan da cewa zai hana abin da allah ya wajabta mashi na ya ba da zakka ma kaunihi kan da karraba lima la ya ji ba alai wanda ke yin aiki na taimaka ma mabukata da abin nan cikin dukiyar shi wadda ba ta wajibi ba kana ganin ya hana zakka ba ya hana zakka wanda tsoron Allah saboda usata zuwa ga Allah ya sa ya dauki dukiyar shi ya waka nata in zakka ta wajaba gare shi ai ba yi ba hankali bai yadda a ce jin zakka ta wajaba akan shi tun bai yi da zakka ba kenan wannan wakaf wanda ya yi shi ya sa ba ya da dukiyar da za a yi da zakka ku kuna ganin shi kamar ga dukiya na taya da zakka amma ta kuma dai ya sanya ta zama roba mutum da ya roba na dukiya shi kuma babu zakka a cikin dukiya shi ba a cewa ya ba da zakka da wannan jumhur suka taya kan cewa ya halitta ya roba na abin nan mankul abubuwan abu wanda ya kasance ana ana nakal nashi ba sai wanda ya kasance sabit ba ana iya aiwatar na dabbobi dabbobi da kace ga sunan ka ba da su fi sabilillah na kare wakaf ne kai ko ko kayan yaki kamar yadda dai wannan hadisi yake nuna yana wakaf ba sai abu wanda ya kasance abin nan ba kamar gida misali mutum ya gina gida ya ce wannan wakaf ne ya bada ko ko wata jardin ko wani lambu ya ce wakaf ne ya bada har abin da yake ana iya daukar shi daga wani wuri a kai shi wani wuri ana nakal nashi ana yayi wakaf nashi kamar da wannan hadisi kamar da wannan hadisi yake yake nuna wa amma al-abbas fahiya alayya wa misluha ma'aha amma al-abbas amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fahiya alayya zakan nan tana a kaina wa misluha da kwatan kwatan da ma'aha tare da ita sun makala ya umar wannan gaba malamai sun yi mata fassara kusan fassara guda uku kamar yadda imamu nawawi ya kawo a cikin sharhi na sayin muslim nashi wanda imamu albani ya karkata a wajen wannan magana ta farko cewa ma'anahu inni tasallabtu minhu zakata amain shine yace wa misluha ma manzo Allah sallallahu alaihi ya yi aro as-salam a wajen ammi shi Abdullah ibn Abbas zakar shekara biyu wa qala alladhina la yujizuna ta'jila zakat akwai sabani da ma wajen malamai shin mutum yana iya gabatar da zakar shi tun kayan lokacin sa yayi ko ku a ba su zama ba ya halitta a gabatar dama dai mutalakan ittifakan ba ta zama wajibi sai lokaci ya yi to in lokaci bai yi ba da kwai halittar mutum yana iya gabatar ko ku a ba ba halicci da kuma malamin da suka ce a ai kamar kamar sallah ce ka gabatar da sallah gabatar lokacin da ya yi ba kai ko ka yi da bai ba ko yawwa yawwa da kwai bukata ta zo da kwai jami'i bare bukata ta zo ana hada suka ce a su suka ba mai fahimta ma'ana hu ana wa addiha anu manzo Allah sallallahu zai bada ta gare shi ma'ana manzo Allah ya dauke mashi a'a ba wai manzo Allah ya ranci kudin shi bane ba ba salaf bane ba a a matsayin shi ne na dan uwan mahaifin shi manzo Allah ya dauke mashi na da akan wannan ma'ana kenan wani na ya dauke ma wani zakka ta waje ga wani ya bada amma ne ce a bar kudinka ya yi da cikin kudin shi ya bada ka yi kenan zakka ba na masallah ba ce ba ko yadda wani yana ya dauke wani sallah shekari na jin karfi ba ba ku bari in nai tawa sai yi muku dago ai ba ai ko ba da ai ne yawa a wannan banda an kai aka ne kenan manzo Allah ya dauke ma babban shi dan uwan mahaifin shi wannan zakka su wanda suka yi ganin bayanin da ba a gabatar da zakka gabanin lokacin ta ba na fahimta suke wakala abu ubaid wa ghayru wani mutum da ake kira abu ubaid da ghayru suka ce ma'anahu النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره min ajli hajati dan manzo Allah sallallahu ya jinkirta mu al-Abbas har ya zuwa lokacin wadata saboda ya samu kashi ya zuwa bukata ya zuwa gare ta gashi dai yana da ita yana da dukiya wanda zai yi da zakkai to amma da ko wata bukata kuma gare shi wanda zai sa zakkar a ciki ta haka sai aka jinkirta mashi cewa je ya yi bukatar shi Allah ba shi daga baya sai ya bada zantai to wannan fahimta ta dai zama mafi nisa wanda ke da siyasin hadisin ba a yi ne a kan wannan shi ne malam nauyi ce wani sawaru an da ma'anaru ta hajjarta hannu abinda ake nihi ne na gauna a karɓi wannan zarkar daga gare shi na gauna amsarta to karshe a fiye a haka fi gairin muslim ya zo a wani hadisi wanda imam muslim bai fitar da wannan hadisin ba ana ta'ajjalna ko inna za a ce inna ta'ajjalna min wasu da kata a hamayi za a ce mun karbi zakar shekara biyu a wajen shi ta gabanin lokacin da yi wanda ke nuna halaccin an karbi zakka gabanin lokacin da yi wadda ke hadisin shi ma akwai magana a kan shi suna ganin hadisi ne mai rauni alaƙul da halin in dai ma ba shekara biyu ba malamai sun ta akan halittar kan yana ya gabatar yana ya gabatar da zarkar shi ko da lokacin da bai yi ba da wata ɗaya ko wata biyu in ka ga dama ana iya ka ka yi lissahi sai ka yi da zarka musamman kamar da malam ya ce ɗaya malam hamza ya ce idan da akwai bukata a wannan lokacin sai ya hidda sai ya bada ba sai lokacin da ya saba badawa ya yi ba wallahu a'lam ثم قال يا عمر منذ أن يأتي يا عمر أما شعرت أن أما رجل سن وحدي baka san ba cewa dan uwan baban mutum ba ai mitlu sin muna mitlu abi kamar baban shi yake asalin sinu yana daga abin ganin dabilu rasta wanda suke fitowa na dabilu ko wajen gindi da biyu ko a cikin shi wasu sun fara ɗin su karzo sai su abin da ta gan sun sun tashi da tare suke da ya haka suke nuni kamar tabarai ko to shi ma mutum wanda yake ciki ɗaya da wanda da wanda baban mutum da shi ya kasance ubansu guda shi ne ammi da aka ga abin da shi ne shi ne musulmi ne to haka yana da matsayi a wajen shi da kima to an ta yi akan wannan gain wagga magana shi kuma kamar yana akarani yawwa kama abu da shi karfa a wajen kamar yana karfa wuce a matsalar saboda matsayin dan shi a wuta na abba shi ya ɗauki nauyi ya ba da zartar gare shi wallawa a nan wannan kanta da ya labar da ina sassara ko ya na Idan malam a ƙarƙashin wancan hadisi, mu a yau kuma za mu yi siyasa shi, zai ta'al Muslim fi abdi wala fi farasi game da abubuwan hawa na mai yau. Kamar moto, mota, wadda mutum yake hawa, kenan za mu yi siyasa da waɗannan. Wanda na hawa ne kawai.
na wani ba wannan ba su da zarka Ba na kasuwa ba.
mutum yana da mota goma a gidan shi da tashi ta hawa ko kuma saboda wadata ta ta hawa ya kasance ba ɗaya ba ce ya kasance yana da iyali kowace da motar ta wadda ake mata hidima ta tashi bukata ila yaran gida yaran gida da mota da sauran saboda wadata ya kasance wajen dai mota goma ga ta nan wannan ta hidima ce ta gida ba ta kasuwanci ba ce ba ba a cewa lokaci ba a cewa da ya yi da zakka ne babu saboda duk abin da ya kasance na hidima da na muke da abin da babu na kimiyya na istima babu zakka a cikinsu wadata ta sayi abin da su ba a cewa sai ya yi da musu zakka ya ba da sai can kuma wajen kamar yadda khalid ya yi hajji na abin garin shi na kayan yaki sauran na to yanzu misali mu ɗaliban ilimi wani mutum za ka samu ya tara littattafai da yawa littattawai ne na karatu da ba sai da maki ba wanda inda za a yi kiyasin su za su kai nisabin zakka da
kenan za su zama su ma kamar wannan a su ma babu na eh babu na amma kamar kai da yake sai da haka ke
bar wannan a ba misali da ne a an kana da maktaba a gida wata yake maktaba ce khasa na taka ba ta sai da ba ce yawa amma kuma wannan maktaba ce ta sai da ai ko wannan ai wasu da tijara yawwa urudu tijara ai misali ne zan kawo kamar da ka kawo wannan urudu tijara ne yawwa kenan waccan ta gida wadda ta haka ce khasa yawwa yawwa ko da aka yi kimar abin da zai kai nisabi na zakka ba ta da zakka na amma wannan wadda ka kasa ta kasuwanci yawwa wanda yake da kwai misali ne aka buga a wannan abin nan eh, ya kasance aka yi kimar littattafan da ke ciki da kuɗin da ke hannunka kimar in aka a shekara ta kai kimar aida zakka wannan sai aida mata zakka amma waccan ta mutum wanda yake a ko da ya abin nan tashi ce ta karatu ko ya ba da damar ma mutane in suna so suna zuwa su yi aro su abin da wannan ba ta da zakka to in kawai ya yi wakafu nata da akwai masu yin wakafu Eh, ya yi wakafu nata ya san ya ta fi sabilillah inda ke wakaf ka sa abu fi sabilillah Eh, kamar gida mutum ya gina gida ya ce wannan gida wakaf ne ya yi ya sa an haya a ciki idan aka sa an haya abinda aka samu a duk a ba- a ba dangin shi ya yi shi ne fi sabilin layi saboda dai sadar da zumunta ko ko ya gina gidan ma musamman ya ce duk cikin dangin shi wanda ke haya wanda ke da bukatar wurin zama ga gida nan ya gina duk wanda ke da bukatar wurin zama ga wakilin shi ko ko in yana da rai ce shi a zo a gan shi mutum ya shiga cikin gidan ya zauna amma sharadi in an yi wakaf sai ya sani sai ya bayanin nau'in wanda za su amfani da wannan wakaf Eh, ko ya ce dangin shi ko ko ya ce abin nan mabukata ko sauransu da shiga gina nan ya ya abin dangin shi wanda ke haya abin nan in sun tashi bukata su zo su zauna lokacin da suka samu wadata sai ta sa abin nan to wannan gidan ya haɗa daga cikin duke da za a gadanta in Allah ya karɓi rayuwar shi ba maganar ce an yi gado a cikinta kamar yadda mutumin da ya gina masallaci ai ba yiwa bayan ya rasu ko a ce magadan su zo su gada masallaci a raba shi a yi gadon shi to irin wannan shi na ko kuma mutum yana da jardin yana da wani lambu babba wajen hekta ya kai nawa ya ce shi ma wannan ya yi wakafi nashi ya yi bayanin waɗanda ya yi wakafi gare su ko kuma mutum ya gina kasuwa ga hanyoyi na daban na abin ka ko kuma mutum ya sai a daidaita tun da ana yin wakafi na mankul mutum ya sai a daidaita goma ya ce ga a daidaita nan guda goma ya mai yaran shi bayani da duk wanda ke abin ga ga sunan ya sanya su su yi aiki duk kuɗin da suka samu to ga abin da za a yi da su Eh, misali yana iya cewa duk kuɗin da wannan a daidaita ta saka a kama masallaci kaza a ɗauki masu da'awa fi sabilin layi su yi siya da abin wannan a daidaita wakafin da yake Eh, yana iya ɗauka cewa in suka tashi buƙatar wani abu ne shi zai gyara yana iya cewa in suka tashi buƙatar gyara cikin kuɗin da suka samu a ɗiba a gyara to matukar da kwai sauransu to wannan ya kasance fi sabilin da ba za su koma gare shi ba kuma magana ba za su gaje su da kuma za a tarbuta mashi lada har sai lokacin da ya kasance cikin goma din nan babu ko guda a lokacin da ne za a yanke rubuta mashi lada ayyuka ne na alkhairi ya kamata mutane masu wadata ya kasance sun yi amfani da wadata su irin waɗannan ayyuka tunda ana yin wakaf ga mankul ko da ba abin da ya kasance tsaye ba na wallahu a'lam wa alaikum salam no no no bai yi? no no mm, no mm, mm. ta'ajilin nisu kenan ko yana da kwai halacci da kwai halacci mutum ya ajjala sashen zarkashi saboda ya ga da kwai bukatar in lokacin da ta waje ba yayi yayi lissafi ya ga cewa ya abin nan shike ka kaddara haka kuma in ma ya kasance ya ƙara akan abin da ya waje ba lokacin abin nan nashi sai ya kasance kenan ya tambayo eh, sai ya kasance ya tambayo tun da kwaya rashin a bada ta shekara biyu eh, in yana so yana iya bada ta shekara eh, yanzu ya bada kuma sai ya bada wata kamarta in lokacin shekara ta yi allah abin ga shi kenan eh, ba zai abin nan ba idan masu neman zakka suka zo na lokacin zakka na ce hatin ba da na hada biyu na ba eh ya hada da sai wannan yanzu ba na kuka na raba da yawa ba ya ai da tabbana ce da tabba su ne na hada na bada kenan ba na babu abin nan eh alisara a ya sauya eh shi din ne in ya sauya ba da ba wani cutarwa in ya karu sai ya kara da in duke ta karu sai ya kara akan abin da ya bada kuma inda idan ta rage kenan sai ya ci gaba da lissayi na can gaba ba da wani abin da an kan da dai Allah ba mu lada kai ko akwai Allah ga da mu ya Allah tun da kai Allah ya mu sa lafiya musulmai Allah ba su lafiya matattun na musulmai Allah ji kansu rahama dan adalin mai Allah mu cika da imani Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar da dukkan kasashe na musulmi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم